ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الوفاء بالحقوق من أعظم ما تبرأ به الذمة ويسلم به الدين وتؤمن به العاقبة في الآخرة ومن أهم تلك الحقوق عباد الله حقوق الجيران فهي من حقوق التي أولاها الإسلام عناية خاصة أيها الأحبة لقد كان الجيران إلى زمن قريب متآلفين يعرف بعضهم بعضا يتشاركون في معايشهم وأرزاقهم ويتحمل بعضهم بعضا ويحفظ بعضهم جاره إذا غاب ويدع بعضهم لبعض في سلواته وخلواته حتى من شدة قوة علاقتهم شاهدنا كثيرا منهم يضع بابا بينه وبين جاره لسهولة التواصل كانوا يدركون عظمة بر الجار والإحسان إليه كما قال جل سبحانه وتعالى في تنظيله المحكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وروى الحاكم حديثا بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة قال كن محسن كن محسنا قال كيف أعلم أني محسن قال صلى الله عليه وسلم سل جيرانك سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء عباد الله أما اليوم فللأسف الشديد طغت الماديات والجهل بالشريعة وحب الذات حتى أصبح الساكن في عمارة واحدة لا يعرف جاره ولا يكلمه ولا يسلم عليه لو قابله ولا يسأل عنه بل ليته يسلم من أذيته أحيانا أيها المسلمون والجوار في معناه يعبر به عن كل ما يعظم حقه عقلا وشرعا ولهذا يقال استجار به وأجاره وربنا عز وجل لكمال ربوبيته وعلو مقامه هو وحده الذي يجير ولا يجار عليه فالجار حفظكم الله سمي جارا لأنه يدير صاحبه ويدفع عنه يدير صاحبه ويدفع عنه السوء ويدفع عنه السوء والأذى ويجلب له الخير والنفع والجيران أنواع ومراتب بعضها ألصق من بعض يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني عليه رحمة الله الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والقريب والغريب والأقرب دارا والأبعد ولهم مراتب بعضها أعلى من بعض فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات العلى كلها ثم أكثرها وهكذا وأكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى فيعطى بحسبه عباد الله إن حق الجار عظيم ربطه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر فقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية فلا يؤذي جاره الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه الحديث أخرجه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به أخرجه الطبراني وصححه الألباني عليه رحمة الله وكل هذه الأحاديث والآثار وأمثالها تؤكد الصلة والارتباط بين الإيمان والقيام بحقوق الجوار ما يدل على أن حق الجار من خصال الإيمان ومن أعمال الإيمان الإيمان بالله الذي يطلع على خائنة الأعين والإيمان باليوم الآخر الذي فيه الجزاء والحساب أيها الإخوة ويجمع حق الجار ثلاثة أمور إكرامه وكف الأذى عنه وتحمل أذاه وأما الإكرام والإحسان إليه يشمل كل أوجه الإحسان من الخلق الرفيع والأدب الجميل والكلمة الطيبة وقضاء اللوازم والحاجات والوقوف معه في الشدائد والمكروهات ونصحه باللين والرفق ولقياه بالوجح السمح والطلق والحب له في أهله وعياله وصيانة بيته وماله والإهداء إليه وستر عيوبه وزلاته وتفريج كربه وعيادته في مرضه وتهنئته في الأفراح وتعزيته في الأتراح والصفح والمسامحة عنه إذا أخطأ وغيرها من جميل الأخلاق وكريم المعاملات قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عباد الله ومن أعظم حقوق الجيران كف الأذى عنهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق ولكن تؤذي جيرانها ولكن تؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار أعاذنا الله وأجرنا في النار أخرجه أحمد وأنواع العزاء وصوره كثيرة منها لا يطلع على عوراته ولا يتبع نظره فيما يحمله من- من متاع ويستر ما ينكشف من عورته ويغض البصر عن محارمه ولا يضايقه في طرح الأتربة والكناسة والكناسة في فنائه ولا في مصب الماء في ميزابه ولا يستطل عليه في البناء فيحجب, فيحجب عنه الهواء إلا بإذنه معشر المسلمين ومن حقوق الجار أن يتحمل العذاب أن يتحمل أذى جاره ويصبر على ما يصبر منه ومن أهله وأولاده فهذا من أعظم الحقوق ومن أنبل الأخلاق جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق علي فقال اذهب فإن عصى الله فيك فأطع الله فيه ويقول الحسن البصري عليه رحمة الله ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى ألا فاتقوا الله رحمكم الله وقوموا بحقوق جيرانكم وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وانا مسؤول البركة خطبة متيو إن شاء الله تعالى za ta tattauna ne akan wani al'amari mai matuƙar mahimmanci wanda shari'a ta ba shi kulawa ta musamman shine haƙƙin maƙotaka haƙƙin zamantakewa tsakanin mutum da mutum yanwa idan aka ce haƙƙin maƙotaka ya shafi maƙotan da ke jikin gidanka dama da hagu ko wanda kuke zaune layi ɗaya da shi ko unguwa ɗaya da shi hakanan ya shafi wanda kuke zaune gurin sana'a ɗaya ga shagonka ga nasa ga rumfarka ga tasa ga gurin kasa kayanka ga gurin kasa kayansa shi ma makocinka ne ya shafi makocin zamanka a teburin aiki a cikin ofis ga teburinka ga nasa shi ma makocinka ne ya shafi wanda kuke zaune tare da shi a cikin mota lokacin da tafiya ɗaya ta haɗa ku ga ƙugunka ga nasa ko kuma kuna tare a cikin mota ɗaya ‘yan uwana masu albarka wannan shi ma makoci ne lallai mu sani cewa sauke haƙoƙin da shari'a ta ɗora mana na ɗaya daga cikin mafi girman abin da ke barrantar da zummanmu na ɗaya daga cikin abin da ke kubutar da addininmu yake amintar da mu yake kuma amintar da ƙarshenmu yayin komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ranar sakamako. daga cikin mafi girman haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora a kanmu sashinmu a kan sashi shi ne haƙƙin maƙotaka yana ɗaya daga cikin mafiya girman haƙƙin da addinin musulunci ya ba shi kulawa ta musamman inayatan khasa kulawa ta musamman addinin musulunci ya ba shi shi sa wana masu albarka abu ne da yake sananne a wajen mafi yawa daga cikinmu shekaru talatin ko fiye da haka ko kusa da haka da suka gabata lallai haƙƙin makotaka abu ne da yake ana kulawa da shi tsakanin makoci da makoci za ka ga akwai sabo akwai ‘yan uwantaka akwai san juna makoci ya san waye makocinsa ya san waye a hagunsa ya san waye a damansa ya san waye a gabansa ya san waye a bayansa ka idan ka ce irga maka gidaje goma wanda suke kusa da gidansa dama da hagu gaba da bayansa duk zai irga maka masu gidan da yaran gidan gaba ɗaya saboda akwai kiyaye haƙƙin makotaka wannan duk abu ne da yake sananne a wajen da yawa daga cikinmu makota tsakaninsu sukan yi tarayyar rayuwarsu da arzikinsu sukan ci abinci tare sukan raba wasu abubuwa nasu tare babu yadda za a yi makoci ya samu wani abu na arziki da wahala a wancan lokaci ya cinye shi kaɗai uwana da wahala duk abin da ya samu zai raba ya ce a kai dama a kai hagu a kai gidan wane a kai gidan wane babu daɗewa da wayanmu za ku ga da yawa daga cikin magidanta ba sa cin abinci su kaɗai idan wane ya dawo daga kasuwa wane bai dawo ba wallahi sai ya jira shi zai shimfiɗa tabarma yana jiran sa ɗauko abinci a ajiye sai ya dawo shi ma ya ɗauko nasa tare suke cin abinci ya san abin da ke fita daga gidansa shi ma ya san abin da ke fita daga gidansa wannan irin ta'ada mai kyau da addinin musulunci ya kwadaitar da ita za ku ga hatta wasu daga cikin 'ya'yansu sun taso sun koya su ma akwai abin da ake kira ciyayya ana yi wannan ya fito da abinci dan wancan ya fito da abinci a haɗa a ci sai ka ga wanda ma bai zo da abincin ba wanda ma ba a yi musu ba a lokacin ba a gane ba an haɗa an ci gaba ɗaya wannan duk da ɗaya daga cikin abin da kwanan nan ba da ɗewa shekara 20-30 baya duk abu ne da ake gabatar da shi tsakanin makoci da makoci yan uwa ya kasance makoci yakan ɗauki nauyin makocinsa idan makoci zai yi tafiya yakan bar amanar gidansa a wajen ɗan uwansa baya jin komai zuciyarsa da hankalinsa a kwance ya tafi ya bar amana a wajen wanda yake gani zai kula mai da ita shine makocinsa ba ɗan uwansa bane na jini ba ɗan uwansa bane makusanci a'a makotaka ce ta haɗa saboda kare haƙƙin makotaka ya kula da matarsa ya kula da iyalinsa babu cin amana babu shiga cikin haƙƙi yadda zai kula da nasa yaran haka yake kulawa da nasa wannan lokaci ba mai tsayi ba yan uwa duk an taso an tar ana yin waɗannan abubuwa yan uwa na masu albarka makoci yakan ɗora goshinsa a ƙasa ko ya ɗaga hannu yana roƙon Allah maɗaukakin sarki alkhairin duniya da lahira ga makocinsa yakan roƙi Allah maɗaukakin sarki a cikin sallolinsa ko idan ya keɓe tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki na roƙon Allah maɗaukakin sarki baya ware kansa shi kaɗai yakan haɗa da maƙocinsa wannan saboda lura da yadda wannan haƙƙi na maƙotaka yake a wancan lokaci saboda yadda haƙƙin maƙotaka yake a irin wancan zamani da wuce yan uwana masu albarka za ku ga wallahi wasu daga cikin maƙotaka sun zama kai ka ce da wani da wani uwarsa ɗaya ubansa ɗaya wani ma ƙofa yake fasawa ta gidansa ya rinka shiga gidan har makocinsa ta ciki abin nufi don su sauƙaƙe wa kansu saurin saduwa lokacin da suke son haɗuwa ga katangarsa ga kida ga katangarsa idan yana neman sa ya fito a'a to me zai hana in fasa ƙofa ta gidana ta yadda idan ina buƙata ka kawai ka shigo idan kana buƙata ta nima kawai na shigo saboda yadda da juna na yadda da kai kai ma ka yadda da ni ba zan ci amana ka ba kuma ba ka ci tawo amanar ba wannan duk abu ne da yake sananne da ya faru tsakanin mutane yan uwana masu albarka duk wannan suna yin sa ne saboda sun fuskanci sun hararo faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake zabarawa game da haƙƙin makotaka tare da cewa yan uwana masu albarka a wancan zamani da muke bayani yawan karatu da yawan ilimi bai kai na wannan bai kai na wannan lokacin da muke ciki ba na wannan lokacin ya fi na wancan lokacin sosai da lokacin da ake kare haƙƙin makotaka ake waɗancan abubuwan karatun kaɗan ne wallahi kaɗan ne sai ka samu malamin gari gaba ɗaya wanda shine yake musu huɗubar juma'a amma bai fi abin da ya karanta kawa'idi ahalari ishmawi iziya ba shikenan kuma da shi yake karantar da mutanen gari amma akwai aiki a lokacin akwai tarbiyya akwai girmama juna akwai kiyaye abin da aka karanta duk kankantar abin da malami zai faɗa a lokacin to suna rike shi da ƙarfi kwarai da gaske ba sa wasa da shi to suna hararo faɗin Allah maɗaukakin sarki a a cikin suratul nisa'i da yake cewa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan Allah madaukakin sarki yace ku bautata wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai kada ku hada shi da komai a cikin bauta wa bil walidayni ihsanan sannan haƙƙin da ke bin haƙƙin Allah madaukakin sarki da na manzansa shine bin iyaye sai Allah madaukakin sarki ce iyaye ma ku kyautata musu wa bidil qurba yan uwa na kusa su ma a kyautata musu wal yatama wal masakin da a waɗanda aka mutu aka bar su marayu su ma a kyautata musu haka nan miskinai wanda ba su da shi talakawa Allah madaukakin sarki ce su ma kada ku manta da su ku kyautata musu sannan sai Allah madaukakin sarki ce wal jari dil qurba da makoci ma'abocin kusanci wal jaril junubi da makoci wanda yake gefanka wanda yake kwiɓinka wasahibi bil jambi da aboki wanda yake shi ma a gefanka wanda yake a kwiɓinka abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda kamar yadda ali bin abi talha ya yi kaito daga gare shi cewa abinda ake nufi da aljari bil qurba makoci ma'abocin kusanci yace shi ne makocin da yake ga makotantaka ga kuma ‘yan uwantaka ta jini makocinka ne kuma ɗan uwanka ne kaga shi haƙƙi ne akan wani haƙƙi shi sa sai Allah ya fara da shi wal jaril junubi suka ce shi ne makocin da makoci ne kaɗai ba shi da alaƙa da kai ta jini was sahibi bil jambi suka ce shi ne abokin tafiyarka wanda zaman tafiya ne ya haɗa ka da kai da shi a cikin mota ko a cikin jirgi ko a cikin kowanne irin kayan sufuri da kan ɗauke ku daga wani sashi zuwa wani sashi to shi ma ka bashi haƙƙinsa wasu daga cikin malamai suka ce aljaridil qurba abinda ake nufi da shi shine musulmi wal jaril junubi shine kafiri wanda ba musulmi ba was sahibi bil dambi shine abokin tafiya wasu malamai suka ce ita ce mata aure yan uwa da dukkanin abin da malamai suke kokarin tatowa wajen fassara waɗannan kalmomi da suke cikin waɗannan ayoyi babban abin da zamu fahimta shine girman haƙƙin mutumin da ya kasance a matsayin makocinka yadda Allah maɗaukakin sarki ya gwama shi da bautarsa da bin iyaye sannan kuma sai ya kawo shi a gaba mafi girman haƙƙi a duniya kaf shine haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ka bautawa Allah shi shi kaɗai kada ka sa masa abokin tarayya sannan sai haƙƙin wanda ya fi kowa girma a cikin wanka mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne iyayen da suka haife ka sannan sai Allah maɗaukakin sarki ce kada ka manta da haƙƙin masu rauni da talakawa sannan sai ce ga maƙocin ka shi ma to irin waɗannan nassoshi waɗancan iyaye namu na da suka kyalla suke aiki da su kai tsaye ba tare da sun yi duba ba hakanan yan uwana masu albarka hadisi ya tabbata daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda imam al-hakim annai sabur ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa yace wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya rasulullah ya manzon Allah shiryar da ni bisa wani aiki da idan na aikata shi zan shiga aljanna kun ji sahabbai kenan su kullun abin da suke buri a gaya musu abin da za su shiga aljanna ba abin da za su samu kuɗi ba ba abin da za su samu ɗaukaka ba ba abin da za su samu mulki ba a'a aljanna shi ne target ɗinsu shi ne hadaf al'asasi nasu gaya min abin da idan na aikata shi zan shiga aljanna sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kun muhsinan zamto mai kyautatawa ka zamto muhsini mai kyautatawa sai ce ya rasulullah ta ya za a yi na iya ganewa na kai martaban mai kyautatawa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa je ka tambayi makotanka ka je ka tambayi maƙotanka idan suka baka shaida suka testify ɗinka cewa anta muhsinun to fa anta muhsin idan suka ce kai mai kyautatawa ne to gaje har a wajen Allah mai kyautatawa ne kai amma idan suka ce maka anta musi mai munanawa ne kai to har a wajen Allah mai munanawa ne kai Allah ya kiyaye yan uwana masu albarka mu kalli irin waɗannan abubuwan da muka faɗa yadda iyayenmu da kakanninmu suka ɗauko tushen kyautata wa junansu tsakanin makoci da makoci sai dai yalla asafi shadid abin takaici da bakin ciki zamanin da muke ciki yanzu abin duniya ya rufe wa da yawa daga cikin mu ido jahilci na shari'ar Allah ta mamaye da yawa daga cikinmu san kai da fifita kai ya yi wa da yawa daga cikin makatutu har yawa yi gari za ka samu tsakanin makoci da makoci ba a san juna ba wane makocin wane ne amma wallahi bai san shi ba wani bai san shi ba kwata-kwata zai fito da motar sai ya tafiya babu ruwansa waye tare a kusa da shi da sauransu shi ba zai zai tare ba ruwansa waye ke kusa da shi babu ruwansa duk irin wannan kwadaitarwar da Allah madaukakin sarki da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma babu ruwansa da makocinsa ka samu ko ya zo ya ga makocinsa ya wuce babu ruwansa da shi ko magana ba zai masa ba an sami irin wannan al'amari a cikin wannan al'umma tamu wannan fa uwa idan ma abin ya tsaya akan haka ne baya cutar da shi e baya cutar da shi ta wasu daga cikin hanyoyi ya yi shara ya zuba masa ya tada doguwar katanga ya hana shi can iska ko ya yi wani indaro da zai rinka zuba masa ruwa ya yi indaro amma indaroren gidan makocinsa yake shiga ya rinka zuba masa ruwa ba ruwansa saboda ya fi shi kuɗi shi kenan kawai sai mai abin da ya ga dama ya ɗaga gidansa ya karkata shi zuwa gidan makocinsa da an yi ruwa gidansa yana sama gidan makocinsa ya shiga tab da kwanuka da katifu da komai suna kan ruwa gashi nan amma shi da iyalinsa suna kwance kuma shi ne sanadi babu ruwansa eh wannan ma idan ya kubuta daga wancan kenan babu ruwansa sati ɗaya kwana biyu bai ga makocinsa babu ruwansa ya tambaye shi ina wane me yasa babu ruwansa ba ruwansa wannan baya ɗaya daga cikin tarbiyyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ɗora mu akan ta yan uwana masu albarka yan uwa mu sani cewa idan aka ce makoci kalmar aljiwar a larabci abinda take nufi shine dukkanin abin da yake haƙƙinsa ana girmama shi a hankalce da shari'a a hankalce da shari'a shi sa ana cewa istajara bihi ko ajarahu ya ba shi kariya ya kiyaye shi ya tsare shi shi sa za ku ga Allah maɗaukakin sarki saboda cikar ikonsa da cikar zatinsa subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ya jiru wa layi jaru alaihi shi kaɗai ne yana ba kowa kariya amma babu wanda yake ba Allah kariya subhanahu wata'ala shi kadai ne amma dukkaninmu muna buƙatar wanda zaka fake da shi kana buƙatar wanda zaka lari da shi wanda zaka yi wanda za ku haɗu da shi domin gabatar da rayuwarku tare da shi dan uwana masu albarka an ambaci aljaru a matsayin jar ne a matsayin makoci saboda yana tunkuɗewa yana ba da kariya ga wanda yake makocinsa sannan yana janyo masa duk amfanin da ya sani da wanda zai iya shi sa aka ce masa jar wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kariyar ka da tsaron ka ka tsare shi ka bashi kariya dan yanzu zan san Allah to ka bashi kariya to shine ma'ana aljaru kenan makocin ka wanda yake baka kariya wanda yake baka tsaro ba wanda yake cutar da kai ba hatta a kalmar talarabci abin da take nufi kenan yan uwana masu albarka lallai mu sani cewa makotaka nau'i nau'i ce martaba martaba ce wata tafi wata girma wata haƙƙin wani ya fi haƙƙin wani ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa makoci ya shafi musulmi da wanda yake kafiri duk makotanka ne idan ka samu zama tare da su a gida ko a wajen aiki kawo ofis dukkaninsu makotanka ne ya shafi mai ibada da wanda yake fasiki ya shafi wanda yake son ka abokinka da wanda yake makiyinka ne ya shafi makusanci da manesanci ya shafi wanda yake kusa da kai ga katangarka ga tasa da kuma wanda yake dan nesa da kai duk ya shafi makotanka sai dai illa iyakaci kowanne akwai gwargwadon haƙƙin da zaka bashi wanda yake da siffofi na farko da muka ambata ya fi girman haƙƙi sama da kowa shine mai bi ga kusanci na jini ga kusanci na gida ga kusanci na musulunci ga haka dai to wannan ya fi kowa girman haƙi sannan sai wanda yake kusa da shi sai kuma wanda yake eh, bangara wanda shi ba musulmi ba ne sannan ba ɗan uwanka ba ne maybe ba kuma kusa kuke da shi ba da ɗan nesa da shi to kowanne za ka ba shi haƙƙinsa gwargwadon yadda shari'a ta tsara yan uwana masu albarka mu sani cewa lallai haƙƙin makotaka abu ne mai girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ya gwama ya rataye tsakanin haƙƙin makotaka da kare shi da kuma imani da Allah da ranar lahira abin nufi duk wanda kaga yana girmama makoci yana kare haƙƙin makocinsa to wannan ya yi imani da Allah da kuma ranar lahira wanda kuma kaga yana cutar da makocinsa yana zaluntar makocinsa ba shi da mu'amala mai kyau tsakaninsa da makocinsa kamar abin da ake cewa wannan bai imani da Allah da ranar lahira ba Allah kiyaye mu hadisai da dama sun sun ambata haka yan ga wasu daga cikin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira annabi yace falikrim jarahu ya girma makocinsa ya karrama shi ya mutunta shi wata ruwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fala yu'zi jarahu kada ya cutar da makocinsa wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya kada ya cutar da makocinsa wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi daga hadisin abu hurairah yan uwana masu albarka hadisi ya tabbata daga Abu Shuraish Allah kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace wallahi la yu'min annabi ya rantsuwa sau uku yace na rantse da Allah bai imani ba in ji annabi wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba sai da annabi ya faɗa sau uku sabai hankalin sai ta suka ce waye wannan ya rasulullah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man la ya amanu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makocinsa bai amince da sharrinsa ba duk wanda makocinsa yake shakkarsa yake tsoronsa yake kappa kappa da shi idan ya tafi zai iya cutar da shi a iyalinsa ko a gidansa ko a mutuncinsa zai koma gefe ya zage shi ya kushe shi ya ɓata masa suna a wajen yan uwa ragowar mutanen gari ko ragowar mutanen unguwa idan mutum ya hango makocinsa daga nesa gaban sai na faɗo annabi ya ce wallahi wannan bai imani ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi wannan bai imani ba ta za annabi ce baka imani ba kuma ka dawo kai imani Allah ya da mu yan uwa hadisi na uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa hadisin Anas bin Malik yake cewa ma amana bi bai imani da ni ba man ba ta shaba'an wanda ya kwana a koshe cikinsa a koshe ya ci ya sha shi da ya'yansa sun koshi amma wa jaruhu ja'i'un huwa ya'lamu bihi makocinsa ya kwana cikinsa a ɗanfarwa ba komai a cikin yunwa kuma yana sane ya san makocinsa talaka ne ba shi da shi shi kuma Allah ya sare masa ya ci ya sha shi da makocinsa ƙanshin soya dankali da ƙwai da ƙanshin kaji yana tashi yana shiga gidan makocinsa a lokacin da yaransa su abin da suke bukata ma ɗan tuwon da za su ci su ɗan kare yunwa da take damun su annabi ya ce wannan bai imani da ni ba wa jaruhu ja'iun maƙocinsa yana cikin yunwa wa huwa ya alamu bihi ya san da shi yan uwana irin waɗannan nasoshi da irin wannan hadisai suna ƙara ƙarfafa mana alaƙar da ke tsakanin maƙoci da maƙoci da kuma imani da Allah da ranar lahira ta da duk wanda baya kyautata wa maƙocinsa wanda yake cutar da maƙocinsa a fakaice kamar abin da hadisan suke nuna mana bai imani da Allah ba bai imani da nan lahira ba shine abin da hadisan suke nuna mana yan uwana masu albarka lallai mu sani cewa haƙƙin makotaka dukkanin su idan muka tattare su za mu iya kallon su a cikin abubuwa guda uku kawai na farko shine ka karrama makocinka ka kyautata masa na biyu shine kada ka cutar da shi kafful aza anhu ka kame cutarwa daga rashi duk abin da ka san zaka ka cutar da makocinka kada kai da bakinka ne da aikinka ne da kaza ɗinka ne ko da menene ko da kallo ne zaka cutar da shi kada kai abu na uku shine mafi girma shine tahammul azahu shine ka iya ɗauke ka iya shanye shi cutarwarsa idan kai baka cutar da shi shi zai iya maka wani abin da cutarwa ne ɗauke shine shine abu na uku yan uwa yan uwa na masu albarka mu dawo farko shine karrama makoci da kuma girmama shi wannan ya shafa dukkanin wani nau'i da wata fuska ta kyautatawa tun daga kan ɗabi'u maɗaukaka zuwa ga kan ladabi kyakkyawa har zance mai daɗi kalma mai daɗi ta fito daga bakinka zuwa makocinka hakanan biyan buƙatar abin da zaka iya zuwa gare shi idan ya shiga cikin bala'i da masifa yi ƙoƙari ka shiga ka nuna kai ma abin ya shafe ka ka taya shi alhini ka taya shi bakin ciki idan yi abin da bai dace ba kai masa nasiha ta hanyar tausasawa bin rifiq walli ta hanyar tausasawa yadda zai fahimce ka idan ka haɗu da shi ka yi masa tarbe mai kyau ku gaisa ka nuna masa ɗan uwanka ne shi ka saka masa fuska ɗan uwana masu albarka sannan ka kiyaye ka sitirce al'aurarsa kowanne ɗaya daga cikin mai kuskure ne kada ya je kuskure ka je ka rinka yaɗawa shi ne amfanin kasancewa ka tare da shi ga gidanka ga gidansa maganar gidansa tana tsallakawa gidanka taka tana tsallakawa tasa dole za a faɗa abin da ba daidai ba wani lokaci za ka ji suna rigima da matarsa wani lokaci ‘ya'ya wani lokaci wani abin da bai dace ba irin wannan a matsayinka na makauci ya kasance wani sirri ne na musamman da kake ɓoye masa abin da baya so aji duk abin da baya so aji ka ɓoye amma wallahi ba mutumin kirki ne kai ba duk abin da fara mutum ka ji karɓa bayan labari wallahi ba mutumin kirki ne kai ba makocinka duk abin da ya faru da shi da iyalinsa ka je karɓa bayan labari jiya kwana suka suna dambe jiya kaza da kaza wallahi ba mutumin kirki ne kai ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka dole ne ka kiyaye masa wannan ka kiyaye masa al'aurarsa duk abin da ka san zai yaye damuwa da kuncin da yake ciki ya kokari ka aikata shi idan ba shi da lafiya ya kokari ka tashi ka je ka duba shi idan aka yi masa mutuwa je ka yi masa ta'aziyya ka je ka je ayi sallah da kai a raka gawa da kai kai masa ta'aziyya idan abin farin ciki ya same shi ka taya shi farin ciki wannan shine zamantaka da ya kamata ya kasance tsakanin makoci da makoci yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mala'ika jibril bai gushe ba yana zuwan min yana min wasiti yana kwadaitar da ni akan na kiyaye makocina ka kiyaye makocinka ka kiyaye makocinka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sai da na dauka cewa idan makoci ya mutu Allah madaukakin sarki zai saukar da sabon wahayi yace ya gaje shi sai da na ɗauka idan makoci ya mutu za a ce makoci ya gaje shi saboda yadda mala'ika jibril ya rinka min a wasici akan da kiyaye haƙƙin makotaka yan uwana masu albarka daga cikin mafi girman haƙƙin makotaka lallai kada makoci ya cutar da makocinsa shine kaful azaan ya kame cutarwarsa daga gare shi wata rana hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda aka ce da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah inna fulana hakika wance aka ambaci sunanta tana azumi da rana tana kiyaman laili da daddare ga sadaka ga kyauta ga bayarwa kun ga ƙarshen aikin nagarta kenan ga azumi ga kiyaman laili ga sadaka mai tarasa ta tattara komai sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tana cutar da makotanta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la khaira fiha hiya finnar babu alkhairi a tattare ta ‘yan wuta ce, hiya finnar kai tsaye annabi ya faɗa ce ‘yar wuta ce, sallallahu Alaihi wasallam. Ina sallata na azuminta, ina sadakata, ba su amfani da ita komai ba saboda cutar da makoci, wallahi ‘yan uwa makoci yana da girman haƙƙi a kanmu. sauraka kada ka je kai sallah kai azumi kai mutum kirki ne amma kana cutar da makocinka wallahi in baka wasa ba ka tashi a banza Allah kiyaye mu lalle ne ƴan uwana masu albarka mu sani cewa daga cikin nau'in cutar da makoci kada ka rinka kokarin tsinkar duk abin da baya so ka gani duk abin da ka san baya so ka gani ka kauda kanka kada ka rinka bibiyar kallon ka duk abin da mutum ya riko mutum ya yi shefa ne ya dauko abu a buhu ya dauko abu a kwali sai ka rinka leƙa wa lalle sai ka ga abin da ke ciki wannan cutarwa ne ina ruwanka da abin da ya shigo da shi babu ruwanka ba abin da ya shafe ka ka kiyaye duk abin da yake kokarin ɓoyewa baya so a gani ka kiyaye ganinka daga dukkanin maharramansa kada ka kasance ka zo ka kafa dafa a kofar gidanka kuna zama kun hana ku sakat duk mata wanda ta fito sai kun kalle ta daga sama har ƙasa tun daga fitowar ta haƙule ta kuna kallon ta wallahi cutarwa ne sai Allah ya tambaye ka ka zo ka kafa majalisa kana cutar da matan makotinka akwai irin majalisun da mata wallahi tsoron bi suke in suka taho har har ɗau za ku ga suna suna ƙoƙarin faɗuwa saboda kun sa musu ido da yawa haramun ne wannan haramun ne wannan zaman bashi da kyau yan uwana masu albarka mu kiyaye wajen kai ka rinka kokarin zuba wa makocinka najasa idan kai shara ko ka ebe bola ka zuba masa ko kamar yadda na faɗa kayyo a indararen da zai rinka zuba cikin gidansa ni wannan na taba na taba shan karo da irin wannan abin nan din wani wani yaro mana mana zaune da shi ina ina wajen sai wani mutum ya zo wucewa babban mutum ne mai arziki wala buɗe bakin yaron ne sai ya ce ga George Bush nan ga George Bush nan sunan da ya sa masa sunan da ya sa masa kenan ce kai amma baka da kirki mutum babba ka ce masa jazzubu sai ce ai ga abin da ya mana ce gini yayi in dararen ruwan da zai rinka zubowa idan an yi ruwa sai ya shigo da shi gidanmu kullum ake ruwa mana taratare ya cutar da shi ya cutar da shi kuma ba zai taɓa mantawa ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka abu na ƙarshe wanda shine mafi girma shine ka iya ɗauke cutar maƙocinka ka yi haƙuri da shi ka kau da kai duk abin da zai maka na cutarwa ka rabu da shi lallai an tambayi wani mutum ya zo don abdullahi dan mas'ud ya ce masa ina da makoci yana cutar da ni yana zagina yana kuntata min sai abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa da ya bashi wata amsa mai ban mamaki ya ce ka je ka ci gaba da bautar Allah maɗaukakin sarki a game da mu'amala da shi ya ce idan ya cutar da kai kai kuma sai ka ba Allah maɗaukakin sarki wajen kyautata masa shi kenan alhassan ibn abil hassan albasari alaihi rahmatullah yake cewa laisa husnul jiwar kaful aza ba wai abin da ake nufi kyakkyawar makotaka shine ka ɗauke cutarwa game da makocinka bai ce ba wannan ne kaɗai ba ya ce walakin husnul jiwar ihtimalul aza ya ce abin da ake nufi da kyakkyawan makotaka shine ka iya ɗauke cutarwar da makocinka zai maka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon zama da maƙotan lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ɗauke dukkanin cutarwa da zamu fuskanta daga maƙotanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ‘yan uwana masu albarka akwai rashe-rashe da muka tashi da shi a wannan unguwa tamu ta hausawa akwai ɗaya daga cikin bayan Allah da kullum muna tare da shi tare da shi muke sallah yau da safe an yi sallah asuba tare da shi amma wajen karfe tara kawai sai waya na gani cewa Allah ya masa rasuwa shine malam lawan akwai wani bawan Allah shi ma mai nama jiya malam bello mai nama shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa shekaran jiya da daddare har kusan karfe goma sha ɗaya ana hira tare da shi abokinsa da suka rabuwa ƙarshe da shi gaba ɗaya da rabuwarsa da mutuwarsa bai fi minti biyar ba ya rasu maƙotanmu ma akwai a rasuwa da aka yi ta yarinya budurwa ita ma Allah madaukakin sarki ya dauki ranta nan kusa da mu akwai wata dattijuwa ita ma dudu duba ta fi wata shida ko wani abu da shiga addinin musulunci ba wallahi ya uwa dattijuwa ce sosai kuma mata ce da ake faɗan mu'amalar ta mutuniyar kirki ce duk ƴaƴanta musulmi ne ita Allah bai kaddara lokacin ta musulunta ba amma mutuniyar kirki ce duk wanda zai faɗe ta zai faɗi nagartarta zai faɗi nagartarta sai gashi da Allah ya so ta da rahama wallahi daga ƙarshe ta musulunta ba ta kai shekara ba yanzu ta rasu ina ji shekaran jiya ne ko wani abu makamancin haka ta rasu yan uwa mana addu'a da sunayen Allah madaukakin sarki mafiya kyau da siffofinsa mafiya tsarki Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya haskaka kabarin su Allah ya ya fa kurakuran su da laifuffukan su yan uwa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani yan uwan su Allah madaukakin sarki ya ba su hakurin jure wannan rashin Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله